عفوا نعم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون
sai Allah yake cewa inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam lalle ubangijin ku shine Allah wanda ya halicci sammai a cikin wato sammai da kasai a cikin kwanaki guda shida thumma stawa ala al-arshi sannan kuma ya daidaita akan al'arshin sa daidaituwar da ta dace da shi yudabbiru al-amra Allah yana tsara al'amura ya wahdahu shi shi kadai yake zartar da al'amari tabaraka wa ta'ala ba tare da tarayyar wani ba kuma babu mai agaza masa babu mai taimaka masa ma min shafi'in illa min ba'di iznihi babu wani wanda zai ceci wani bawa a duniya ko a lahira sai da izinin Allah tabaraka wa ta'ala yani anna shufa'a la yashfa'una illa bi iznihi dukkan masu ceto ba sa yin ceto sai da izinin Allah tabaraka wa ta'ala wannan aya raddi ne akan annazir ibn al-haris wanda ya kasance yana cewa wai ranar tashi alkiyama wai da lata da uzza su ne za su cece shi zalikum allahu rabbukum wancan da aka ambata muku ai shine ubangijin ku tabaraka wa ta'ala allazi fa'ala hadhihi al-ashya'a wanda ya aikata wannan ayyuka gaba daya rabbukum la rabba lakum ghayrahu ba ku da wani ubangiji in ba Allah ba fa'buduhu ku bauta masa afala tadhakkarun yanzu ko ba kwa tunawa ba kwa daukan wa'azi da izina a rayuwarku wannan aya din yana tana tabbatar mana cewa lalle dai abun bauta na gaskiya din shine Allah ko da kun karyata manzon Allah kun ce abin da ya zo da shi tsafi ne to lalle dai ubangijin ku dai shine Allah kwaya daya kuma shi ya halicci sammai kuma shi ya halicci kasai guda bakwai din sama guda bakwai din ƙasa kuma gaba daya sannan kuma shi ne ya daidaita akan al'arshi ayat tana nuna mana Allah ya daidaita akan al'arshi al'arshi shi ne yake saman komai a duniya babu abin da yake saman al'arshi bayan Allah akwai sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai to al'arshi yana saman sama a saman saman kamar yadda riwaya ta zo akwai ruwa mamakon ruwa mai yawa a can ƙarshen sama to a ƙarshen ruwan kuma a saman ruwan al'arshin ubangiji yake to a saman al'arshin kuma allah ya daidaita lalle ubangiji ya daidaita akan al'arshi inna rabbakum allahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa ala al'arshi yudabbiru al'amra a wata ayar anan thumma stawa ala al'arshi yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hasisan a wata ayar lalle Allah a sama yake aqida ta ahlus sunna ba Allah yana ko ina ba kamar yadda wasu suke bada a Allah yana sama da zatinsa amma ilimin Allah ya game ko ina amintum man fis sama'i an yaksifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur am amintum man fis sama'i an yursila alaykum hasiba fasata'lamuna kayfa nadir waye man fis sama'i Allah ne yake sama su aƙida da ke cewa wai Allah yana ko'ina ba aƙida ce ta ƙwarai ba Allah kan baya ko'ina da zatinsa amma da iliminsa yana ko'ina tabaraka wa ta'ala kamar yadda hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama suka zo da dama suke goyon bayan wannan da kuma ayoyin alƙur'ani masu tarin yawa kuma Allah shine mai gabatar da komai shi kuma yake tsara duniyarsa la ya zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ard ba wani abin da yake boya ga Allah a cikin sammai ko a cikin kasai ko da kwayar zarra ne ba abin da yake boya ga Allah ya san komai hatta tururuwa da take tafiya akan bakin dutse bakar tururuwa karamar tururuwa da take tafiya akan bakin dutse Allah ya san da ita wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin babu wani abu da yake bayan ƙasa face Allah shi yake azurta shi shi ke ɗaukan nauyin rayuwarsa yake ciyar da shi yake rayar da shi kuma Allah ya san mazaunin kowa da matabbatar kowa tabaraka wa ta'ala so Allah shi ke tsara al'amuransa shi ya halitta kuma shi ke gudanarwa shi shi kadai kuma baya neman agajin wani duk duniyan nan da ka gani Allah yake gudanar da ita ya sarrafa ta ko shawara baya karba wajen wani kuma baya neman taimakon wani shine khaliqus samawati wal ard wa mudabbiruha fatirus samawati wal ardi wa mudabbiruha mahalicin samai da sai kuma shi ke tsara su yake gudanar da su tabaraka wa ta'ala shi yasa ma a cikin ayar Allah ya ce zalikumullahu rabbukum lalle wannan shine ubangijinku tabaraka wa ta'ala wanda kuma shi ya aikata dukkan abin da ya aikata sannan a cikin ayar Allah ya nuna mana ba a ceto sai da yardar ubangiji da izininsa ma min shafiyan illa min ba'di iznihi daidai yake da faɗin sa man zalladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi ba wanda zai ceto a wajen ubangiji a kiyama sai fa Allah ya yarda wa kam min malakin fis samawati لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ولا تنفع الشفاعة إلا عنده إلا من بعد إذنه duk wani ceto baya iya yiwa sai da izinin Allah tabaraka wa ta'ala so wannan yana nuna mana wanda yake tunani idan ya je kiyama yana da ko malaminsa ko wani waliyi ko wani akaramaka Allah ko wani shehi da zai zo da babban riga mai aljihu dubu saba'in ya loda shi da shi da jama'a sa ya zo ya lodi ya lodi ya je gidan aljanna ya zubar ya sake dawowa ko Allah baya so ko Allah bai sani ba to ya bata wa kansa lokaci kuma wanda yake ganin cewa wani wani zai cece ni wani wani zai cece ni to a sani cewa ba wanda ya isa ya ceto ko annabawa ba su isa su yi ceto ba sai Allah ya bada dama ko annabawa kamar yadda alkur'ani ya tabbatar amma kuma ba ayat tana kore ceto bane kamar yadda wasu kuma 'yan bid'a masu wuce gona da iri su kuma suke kore ceton gaba daya cewa ma wai babu ceto duk wanda ya ce babu ceto to shine ba za a ceta ba kamar yadda malamai suke faɗa lalle akwai ceto a kiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara annabawa za su yi ceto salihan bayi za su yi ceto shahidai za su yi ceto ya'ya za su ceci iyayensu alkur'ani zai yi ceto a cikin alkur'anin ma surori kamar irin su ali imran da suratul baqara duka hadisi ya tabbata za su yi ceto kuma akwai waɗanda za su yi ceto ba san ma za su yi ceton ba yanzu kana zaune kawai baka sani ba wataƙila kiyama sai Allah ya ce ina wani dan wani jikan wani ashe kana da matsayi a wajen Allah baka sani ba sai ka zo sai Allah ya ce da kai ka je ka ceci wani ka ceci wani kuma duk wanda zaka ceci fa sai an gaya ma shi in an ce za ka yi ceto ɗin to sai an ce maka ka ceci wani ka ceci wani ka ceci wani ka ceci wani sai an gaya maka to ina maganan wani ya haɗa baki da wani malaminsa ko da wani akar makallahu cewa wai ya yi abin da ya yi ga dama wai a kiyama wai za a kutar da su wai har aljanna ake sayarwa mutane a ƙasar nan saboda tsabar toshewa kwakwalwa da ƙarancin basira da rashin ganewa yadda ka san mutum kashi ne a cikin kwakwalwarsa baya ganewa dan gaskiya gwanda ma wanda yake da kashi a kwakwalwarsa ma an san wannan dinkim ne amma da hankalinka da komai a ce wai fi sabilillah wai ka zo wai wani ya sayar ma aljanna wai ya ce ka je kai abin da kai ga dama kawai ya lamunce ma in an je kiyama ka neme shi kai da yake diga ne kai kuma kayan da za ka neme shi a can nan يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه kaman ta da wannan ranar ranar da mutum yake gudan dan uwansa uwa take gudun uba uba yake gudun ɗansa aboki yake gudun aboki al-akhillahu yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin ka ce wai wani yana nan wai yana neman ka yana jiran ka yana cewa wai kwada can ka bashi kudin ya lale kawai ya je harkarsa ya gama da kai wannan ba daidai ba ne akwai a shafa'atul uzma babban ceto wanda wannan annabi ne sallallahu alaihi wa sallama shi zai idan Allah ya tara mutane a alkiyama aka haɗu ga baki ɗaya duk mutane za su shiga cikin wani yanayi na damuwa da ainihin wato firgici ka iya cewa al'umma za su shiga halin shiga uku da wayo ni 'yasu Allah ya saukar da rana ta yi ƙasa-ƙasa tana ta farfasa bayan Allah tana ta farfasa kawukansu mutane sun shiga wani yanayi Allah ya yi fushi a wannan rana irin fushin da bai taɓa yi ba a lokacin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama zai je ya kafa goshinsa a ƙasa yana mai sujada yana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ubangiji ka yi mana hisabi kowa ma ya san matsayinsa dan wuta ma ya tafi wuta dan aljanna ma ya tafi aljanna a wannan ranar ba wanda ya sai tinkari ubangiji ya ce zai nemi alfarma a wajensa in ba annabi ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam duk annabawa za a bibice su a je gurin ibrahim a je gurin musa a je gurin wane ne a je gurin isa a je gurin wane ne kowa zai ce ta kansa yake ta kansa yake nafsi nafsi ta kaina nake ta kaina nake zai ce izhabu ila ghairi ku tafi zuwa waje wani na kowa zai pointing ya rinka nuna annan muhammad sallallahu alaihi wa sallama a tafi zuwa gare shi idan an je wajensa shi muhammadu zai ce ana laha ana laha ni na cancanci ceto yau ni na cancanci ceto wannan shine ash-shafa'atul uzma babban ceto kenan wanda duk annabawa ma ba su isa su yi ba sai shi sallallahu alaihi wa sallama idan ya zo zai kafa goshinsa a ƙasa yana mai sujjada yana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala zai yi wa Allah kirari irin wanda bai taɓa yi wa Allah ba zai yabi ubangiji irin yaban da bai taɓa yi wa ubangiji ba zai ce ya Allah ya Allah ka dube mu da duba na jin kai da rahama kai mana hisabi kowa ya san matsayinsa a lokacin Allah zai ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sal tu'ta washfa tushaffa' roki abin da kake so yau za a baka kuma nemi ceton za a baka za a baka ceton to babban ceton shine annabi zai nemi Allah ya ceci bayi gaba daya fushin da ubangiji yayi a wannan rana Allah ubangiji ya sauko daga fushin da yayi a zo a mayi sabin ma dan wutan ma ya tafi wuta kawai amma tsayuwar yayi yawa saboda an sauko da rana ƙasa malam kwakwalan mutane suna ta faffashewa wani gumi ya zo masa idansa wani ya zo iya gwiwa wani ya zo iya kugu wani gumi ya zo masa kafada wani kuma manzala ce aljamahu iljama gumi ya haɗiye shi gaba ɗaya gumi ba ruwa ba gumi mutane suna talin kaya a cikin gumi malam ranar tashin kiyama kenan ranar tashin hankali ranar damuwa ranar shiga uku yawma tubula sara'ir to ba abin da za mu ce sai dai mu ce hasbunallahu wa ni'mal wakil mutane kuma su yawaita ayyuka na kware kawai amma abin yana da ciwo yana da zafi to ranar manzon Allah zai yi ceto kaga da izinin Allah shi ma yi to a nan gurin kaga ba labarin shehin ka ko waliyin ka ba dan ba ambace shi ba to annabawa ma kowa ya ce bai iya zuwa ba sai wani malami shi kadai ya ce shi shi shine zai iya yi a'a ba wannan magana ذلكم الله ربكم فاعبدوا افلا تذكرون نعم لا
إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدع الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون الله يجي إليه مرجعكم جميعا makomaku gaba ɗaya tana ga Allah kowa sai ya koma zuwa ga Allah in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad asahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda duk duka kowa da kowa gaba daya sai ya je gurin Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya yi masa hisabi ɗaya bayan ɗaya babu wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai bari kuma ba wanda ya sai buya ba ba wurin buya la malja'a wa la manja minka illa ilaika ba wata mafaka ba wata masakada ba marataya ba maboya dole kowa sai ya koma ga Allah hakki ya shi sai ya je wajen Allah a kiyama ballantana dan adam mai wayo kowa sai ya je shine ilaihi marji'ukum jami'an wa'adallahi haqqa kuma alkawarin Allah ne gaskiya ne sidqan la khulfa fi wannan magana fa gaskiya ne babu wani sabani cewa za ku je kiyama za ku haɗu a gaban Allah wa'adakum rabbukum wa'adal haqqi ubangijinku ya yi muku alkawari alkawari na gaskiya kamar yadda shaidan bayan an taru a filin alkiyama gaba ɗaya shaidan zai tashi zai yi hudu ba irin tasa a kiyama wa qala shaitanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum shaidan zai ce yayin da Allah ya hukunta al'amarinsa a kiyama ya ku bayin Allah Allah ya muku alkawari alkawarin gaskiya yau ga kunan a gaban shi wa wa'adtukum fa akhlaftukum ni kuma na muku alkawari na saba muku ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhiyya idan har shedan zai ce Allah ya muku alkawari alkawarin gaskiya shedan fa to ai ya kamata kai imani ka yadda cewa lalle za a tashi innahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu Allah shine yake farar halitta kuma shi yake kammalawa shi yasa maniyin dan adam aka samu maniyin nan ya ci gaba da raya shi a cikin cikin mahaifiyarsa wata tara aka haife shi ya fito duniya tun ba shi da hankali tun ba shi da wayo tun bai san daɗi ba bai san zaƙi ba bai san komai ba har ya zo yana ganewa har ya girma har ya zama babba har shi ma ya zama wani har ya iya zalunci har ya iya cuta Allah ya fare shi tun babu shi khuliqtum min al'adami da babu ku aka halicce ku kuma sai ka mutu kuma sai gagara tashin ka da wannan na farkon da a yi ka babu kai a fito da kai ka girma haka zama wani ka sha duniya ka more kai mulki kai sarauta ka sha kuɗi kai duk abin da za ka yi ka gama rayuwa a kashe ka ka mutu wannan shi ya fi tsawo shi ya fi wahala ko kuma bayan ka mutu din a tashe ka a ina ga na farkon shi ya fi wahala in ma da wahala to tashi kan kuma me a ciki زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم yace wa dhalika ala Allah yasir kafirai ne suka ce wai bara a tashe su ba su ba su yadda inna Allah wa'adakum wa'ada al-haqqi ba wai ba za a tashe su ba suka ce duk wanda ya mutu kawai shikenan ya mutu ai da mitna wa kunna turaban yanzu bayan mun mutu mun zama turbaya a ina laba mawusu na khalqan jadida kuma wai a ce za a dada tashin mu a wata ayal Allah ya ce qul alladhi khalaqakum awwala marra Allah da ya halicce ku da farko shi din ne dai kuma zai dada tayar da ku karo na biyu yuhyikum ibtida'an thumma yumitukum thumma yuhyikum ya rayar da ku ya kashe ku sannan kuma ya dada rayar da ku liyajzi alladhina amanu wa amilu salihati bil qist zai rayar da ku ne tashe ku tashin kiyama dan yayi aikin da yayi alkawari zai shine hisabi da adalci walladhina kafaru lalle waɗanda suke kafirai ne lahum sharabun min hamim suna da ruwan zafi da za a rinka dura musu su rinka sha shine hamim wasu kuma an hamiman faqatta am'a'ahum Allah ce za a ɗura musu ruwan zafi mai mugun zafi wanda idan sun sha shi zai tsitsinka hanjinsu wa azabun alimun bima kanu yakfurun kuma Allah ce suna da azaba mai raɗaɗi dangane da abin da suka kasance suna kafirce ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan aya ya ku uwana tana nuna mana duk inda mutum ya kai da kawowa kuma duk inda mutum ya je in Allah ya sa da sai ya koma ga Allah ko yana so ko baya so to me saura sai kai shiri ka gode wa Allah Allah ya kawo ka dama yanzu ana ma wa'azi cewa za ka mutu kuma za Allah zai tashe ka to sai ka kimtsa ka shirya yaya za ka fuskanci ubangiji tabaraka wa ta'ala gobe kuma tafiyan nan ba a sallama tafiyan nan ba a cewa gobe za ka tafi ba wanda aka ba shi lasisin tafiya a hannunsa wallahi ka duba dai gata ba wanda ya kai annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama amma shi kansa wallahi ba a sanar da shi yaushe zai mutu ba bai san yaushe ba haka kawai mutuwar ta zo masa ta ɗauke shi to kuma ta ɗauke annabi to bai sani ba to kuma waye za ta zo ta yi mai sallama babu ita babu shi Allah ya yi alkawari ga kafirai waɗanda suka kafirce wa Allah suka kafirce wa kiyama suna da azaba yu'azzabuna yawmal qiyamati bi shurbil ma'il hamim ko bi shurbil hamim za a rinka sanya musu ruwan zafi suna sha in sun sha sai ya faffasa hanjinsu ya kwaranya hanjinsu ba wai shi kadai ba fa kuma bayan nan ana azaba kuma Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayanin ruwan zafin nan a cikin ayoyi yatufuna bainaha wa baina hamimin an ayoyi da dama wasu kuma an hamiman faqatta am'a'ahum da inda Allah ya ce sabbu min fawqi ru'usihimul hamim يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد da inda Allah ce wa in yastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh yan wutar jahannama za su kuka za su ihu suna neman Allah ya taimake su da ruwa suna da bukatar su sha ruwa Allah tabaraka wa ta'ala zai sa a ba su ruwa wanda ruwan saboda bala'in zafinsa kafin su shashi suna ɗagawa za su kawo baki tiririn ruwan zafin nan zai kwaranye fata fuska su gaba ɗaya ta zube a cikin kwanon da za su sha ruwa yashwil wajo bi isa sharabu wa sa'at murtafaqa Allah ya ce tir da ainihin wato irin wannan abun sha kuma haka za su yi ta neman a basu ruwan a can kuma ya ce za a shayar da su ruwa mai zafi suna sha ɗin a haka yana kwaranye musu fuska kuma suna kwaranya shi a cikin cikin su wai gani suke yi zai musu magani kishirwa Allah raba mu da kishirwar wutar jahannama fasharibuna alaihi min alhamim fasharibuna shurbal him hadha nuzuluhum yawmaddin Allah ubangiji ya tsare mu da dukkan musulmi ma da irin wannan azaba mara daɗi min wara'ihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu ولا يكاد يصيغه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب عظيم bayan wannan kuma bayan azaba bayan mutuwar da aka yi aka sha wahala a gurin alahira a wajen shan wutan da kuma shan ruwan zafin kuma Allah ya zo ya tanadar musu wata azaba ta yau daban da ta gobe malam mala aka ce ana wa 'yan wuta azaba azabar da aka yi da safe to gwanda ita akan wacce za a yi bayan azahar wadda aka gana musu bayan azahar to fa gwanda ita fa akan ta bayan la'asar malam haka abun yake karuwa har iyadu babu wata rana da za a ce dan wutar jahannama wai an zo lokacin da an sauƙaƙa masa azaba wai azabar wai da ta wuce wai ta fi sauƙi shi yasa malam duk yanda za ka yi ka yi kokari kada ka shiga jahannama ka yi iya kokari ka yi aiki na kwarai kada ka zama dan jahannama abun ba da kyau labarin ba shi da daɗi munin abun ya isa baki ba zai iya bayanin yanda jahannama take ba هذا فليذوقوه حميم وغساق Allah ce gashi nan ku ɗanɗani azaba suna shan azaban zai Allah zai ce ga ta nan ai ita ce da kuka karyata ku ɗanɗani azabar ga ruwan zafi ga wuta wa akharu min shaklihi azwaj kuma azabar malam launi launi kala kala mala'ikun nan na cikin wutar jahannama malam sun kware wajen azaba nau'i nau'i in an gama maka irin wannan gobe kuma irin wacce za a yi maka su ba san rahama ba ballanta ma na ma su maka ita ba san ma tausayi ba ballanta na ma su tausaya maka Allah ce la yazuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghasaqa yan wuta ba babu ruwan sanyi fa a nan yanzu idan kai azumi ka dan sha zafin rana rana fa kawai ka sha zafi nema kake ka sha ruwan sanyi yanzu ga ni a cikin inuwa ina zaune a nan ni da ku duk muna shan iska amma ka ga wannan ruwan wai ruwan sanyi ne aka bani saboda ya fi dacewa ya fi daɗin sha to wallahi malam dan jahannama babu shi ba ruwan sanyi ai ruwan sanyi ai ni'ima ne ai ba shi ba ruwan sanyi ga gassak ka san me gassak hamim ruwan zafi gassak ruwan ɗiwa na 'yan jahannama in aka ƙona mutane suka ƙone jini ya ƙone ruwan ɗiwa dotti ya ta fitowa shine kuma za a daɗa tara shi a kwanuka ana ɗurawa mutane suna sha shine gassak sadidu ahlin nar ra'adana Allahu wa ajarana Allah ubangiji ya tsare mu kuma ya kubutar da mu so ya koyan uwana wannan aya tana nuna mana lalle za a koma zuwa ga Allah irin wannan aya ana ji ne don a gyara aiki duk wanda ya san yana da matsala tsakaninsa da ubangijinsa to ya yi ƙoƙari ya gyara ka yi ƙoƙari ka gyara malam akwai waɗanda mutuwa take zuwa musu ba shirya ba wallahi malam ba a taswifi akan tuba ban cewa sai gobe zan tuba sai jibi zan tuba wallahi ka tuba tun yanzu da ni da kunan gabaki daya ba wanda ya isa ya ce gobe da shi za a yi wannan karatun ba wanda ya isa saboda bai sani ba yau ya ishe mu cewa mu gane mu mu kasassu ne gajiyayyu ne yanzu ba ga gini a nan bayan nawa ba ba wanda ya isa ya ce me ake a nan gidan ba wanda ya isa ya ce me ake a nan gidan sai Allah ba ma gini ga nan gaban mu nan duhu ne iya ganin ka ko ba wanda ya isa ce me ake a can ga mu nan yanzu muna zaune ba wanda ya isa ce me ake a gidansa haka kawai ba waya ya buga bai ce yanzu a gidansa ana kaza bai isa ba to wannan gajiyawa ce ta dan adam mu imani da Allah mu gaskata shi mu kyautata aiki sai Allah ya ce mai kuma
هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا نعم والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون هو الذي جعل الشمس ضياء wannan Allah da aka ce a yi imani da shi kuma shi ne ya sanya rana ta zama haske a yini ma'ana rana sai ya ba ta aikin haskaka yini wal kamara nura wata kuma shi ne mai haskaka dare kaga ya raba aiki kenan ke rana ki haskaka duniya malam da ba dan wannan rana ba fa da ba za ka ga haske ba yanzu akwai wani haske da aka yi shi ya kai rana har yanzu bature bai yi shi ba to wannan yanzu gobe in gari ya waye dinnan kake gani wannan hasken na rana ne na rana ne yana ɗauke ta za ga duhu to Allah shi ya sanya wannan ranar idan duhu ya shigo kuma shi yake kawo wata ya haskaka duniya kuma kwaya ɗaya ne ranar nan najeriya shine na america shine na ingila shine na china shine na dubai watan najeriya shine na kamaru shine na chadi shine na saudiya shine na masar shine na kuwait shine na duniya gaba ɗaya kwaya ɗaya ne ba guda biyu ba ne amma ka duba hikima ilahiya yanda Allah ke sarrafa waɗannan rana da wata yake jujjuya su yadda ya ga dama yanzu haka a wata ƙasar tsakiyar rana ne ina ga mu yanzu dare yayi muna kokarin a gama mu shiga bargo mu kwanta wasu kuma yanzu ma za a fita aiki ma wasu kuma yanzu ne ake ta kiraye kiran za a yi sallah su bayi haka kuma Allah raba duniyar kuma ba inda take makara fa sai dai ka Allahu akbar sai dai kawai idan wani wurin aka zo sai a tsawaita musu ita ranar sai su daɗe suna ganin ta sai awa goma sha takwas suna ganin rana ko sai awa sha bakwai suna ganin rana an rike ta amma a nan din za ta ba wannan ƙasar za ta ba wata ƙasa kuma wani wurin kuma sai a rage daren ko a ƙara tsawon daren ko munan za ga akwai lokacin da daren ya yi tsawo to ranar ne Allah ya ɗauke ta kai ta wata ƙasa take aiki a can yanzu mu ina take ba ta faɗa ba ta gama mana aiki a Najeriya ta tafi wata ƙasa ina da mu da sauran ƙasashen da muke duhu to Allah ya abinda Allah ya ajiye mata ta, ta haskaka ƙasa kaza da kaza da kaza da kaza kuma kuma kuma ba wani abu ne na zaɓi sai yanda kuke so ba a haka Allah ya ga dama ko nan yanzu bature bai kamata ya sallama cewa akwai Allah ba ko nan masu faɗa da addinin Allah bai kamata su sallama cewa akwai ubangiji kwaya ɗaya ba yanzu ina wata baya na amma yana can wani wuri Allahu akbar to Allah shi ya kawo wannan wata shi kuma ya kawo wannan rana ja'ala shamsa dhatu diya wal qamar dha nur wa qaddarahu manazila kuma ya sanya ainihin wato rana da wata din suna da manzili manzili ma'ana masauki masauki lokaci lokaci kamar yadda muka bayani ya ce wa qaddarahu yayi amfani da lamiri kwaya daya amma yana nufin wa qaddarahu ay wa qaddarahuma sai ya wadatu da ambatan kwaya daya bai ce wa qaddarahuma ba sai ya ce wa qaddarahu kamar yadda Allah ce wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu ka gani da Allah da manzansa sai ce ahaqqu an yurduhu kaga inda a ka'idan mu ne ta larabci sai a ce ahaqqu an yurduhuma tunda wallahu wa rasuluhu ne to amma sai ce haqqu an yarduhu amma yana nufin da Allah da manzon Allah su suka fi cancanta ku nemi yarda su ku yarda da su wasu malaman suka ce a wa qaddarahu manazila lamirin yana komawa ne kan wata shi shi kadai li'anna al-qamar yu'rafu bihi inqida'u shuhuri was-sinin la bi-shams suka ce yau ai magana akan wata ne saboda da wata ake gane shekara ta ƙare wata ya ƙare amma ba da rana ba lissafi duk ba da wata ake yi ba ko da rana ake yi ka duba wata hikima ilahiya da aka zo lissafi kuma sai ake lissafi da wata wanda shi baya zuwa sai dare to wannan wa qaddarahu manazila din ana nufin wata ne sai Allah ya kaddara masa mazauni masauki zango zango daga nan sai nan daga nan sai nan suka ce manazilul kamar samaniyatan wa ishiruna manzila ne yana da manzila ashirin da takwas wannan wani lissafi ne na malaman hisab akan wannan babin amma Allah ya yi wannan ne ya sanya rana ta zo ta haskaka muku wani lokacin ranar ta fi tsawo wani lokacin kuma watan ko daren ya fi tsawo wani lokacin kuma a yi su daidai manzila manzila kuma da sun je nan za su je nan in sun je nan za su je nan in sun je nan za su je nan kuma kowanne yana bin juna kuma ba sa haduwa ba yadda za a yi da rana da wata su haɗu wuri guda inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa 'ala al-arshi yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hasisa wash-shamsa wal-qamara والنجوم مسخرات بأمري ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين Allah ya ce shi ne ya halicci sammai da ƙasai sannan ya daidaita akan al'arshi shi yake sanya dare ya rufe rana dare ya rufe mai rana ka ji wata hikima dare ya rufe rana ma'ana kama ka ce ga ranar tana nan idan dare ya zo sai ya danne ta sai ya rufe ta yughshi laila an-nahar yatlubuhu hasisan daren yana bin rana da gaggawa daren yana bin rana da gaggawa ko kowanne yana bin dan uwansa da gaggawa amma kuma ba su haduwa da wannan ya gama aikin sai ya tafi da wannan ya gama sai ya tafi yanzu ba dare ya zo ba to rana za ta je ta kewaya ta gama kewayenta da Allah ya ce ta kewaye za ta sake dawowa tana dawowa kuma ba za ta tarar da dare ba tana zuwa wurin kuma dare ya tafi ma ya tafi zai je kama aikinsa kuma a wani wuri da kewayen da Allah madaukin sarki ya ce ya je ya yi a bisa kudura ilahiya لتعلموا عدد السنين والحساب Allah ya muku wannan ne don kusan adadin shekaru da wannan rana da wata ɗin da jujjuya wasu anan kuke gane lissafin shekaru wal hisab yamma na kaddara Allah tabaraka wa ta'ala al manazil li ta'lamu adad as sinin dukhulaha wa inqida'iha shigan shekaru da karewan shekaru sannan kuma wal hisab kusan lissafin wata da kwanaki da awanni yanzu ba da rana ake gane lissafin awa kaza awa kaza ba da rana sannan kuma in dare yayi a shiga a gane lissafi ina ce yanzu za mu gane dare yayi ne saboda karfe kaza ko karfe kaza yayi saboda dare yayi to Allah yayi wannan ne dan ku gane lissafi gaba daya ma khalaqa Allah zalika illa bil haqq jama'a Allah bai halicci waɗannan abubuwa ba sai da gaskiya sai da adalci wannan yana nuna mana cewa ashe Allah ya yi wannan ne don ya tabbatar mana da adalci a bayan ƙasa lam yakhluqhu batila Allah bai halicci rana da wata dan wasa ba bal izharan li sun'ihi Allah ya yi wannan ne don ya bayyana ainihin iyawa da ƙwarewar sana'arsa wa dalalatan ala qudratihi kuma ya nuna ikonsa yufassilu al-ayat Allah yana bayani dalla dalla dangane da ayoyi liqaumin ya'lamun ga mutanen da suke masana masu kuma ganewa abinda Allah yake faɗa sai kuma yace me
إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون أتشان الله يتي والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون الله مدوكين سركي تبارك وتعالى دي سنيا واتو منازل منازل نشيوتا كل رد وانا أبو قدا ودنا من تابن يبياني با yanzu wata in ya fara a farkon farkon sai ya fito kamar farce kamar farce da ƙyar ake ganin sa kai ranar farko ganin farko ma ba kowa ya sai gan shi ba sai wanda Allah ya bashi quwwatul basr ido mai kwari shine yake iya ganowa kwana ɗaya yana karuwa kwana biyu yana karuwa kwana hudu yana karuwa kwana biyar yana karuwa yayin da je sha uku sha hudu sha biyar sai gan shi bulele a sama a tsakiya har ma ake ce da wai kwanakin ayyamul bidi fararen kwanaki kowa yana iya ganin shi sai wanda baya da ido amma kuma idan ya zo karewa kuma sai koma wannan karamin yana karami yana girma yana girma yana girma yana girma in ya zo karshe kuma sai rinka koma ba yana koma ba yana koma ba har ya koma wancan yadda yake kakamanta wannan watan fa wata duniya ce malam har ma shiganta ake yi ko malaman musulunci ba su musa ba duniyar wata ana shigan duniyar a je a yi abin da za a yi amma rana kuma Allah bai ba da dama a tsaga ta a shige ta ba saboda ita tana da zafi shi kuma wata yana da sanyi farin wata ba farin wata ba ba, ba hasken wata ba haske ne mai zafi ba sai Allah ya raba hasken guda biyu idan na rana ne sai ya ba shi zafi idan kuma na dare ne sai ya ba shi sanyi duka wannan kaddarawa ya tafi ya je ya dawo ya je ya dawo aikin waye aikin Allah ne tabaraka wa ta'ala inna fi ikhtilafil layli wan nahar cikin sabawan dare da rana wa ma khalaqa Allahu fis samawati wal ard da abinda Allah ya halitta a cikin sammai da kasai la ayatin akwai ayoyi da alamomi da suke nuna samuwar ubangiji liqaumin yattaqun ga mutanen da suke masu takawa masu imani da Allah ba wani dogon jawabi dare ya zo ya tafi rana ta zo ta tafi wannan kadai yana nuna dole akwai wanda yake turo su akwai wanda yake ɗauke su ba wai haka kurum daren yake zuwa ko haka kurum ranar take zuwa ba ita da kanta ba dole a gane wa yake kawowa to waye yake kawowa shine Allah in kuma akwai wanda yake kawowa ba Allah ba akwai bature da yake kawowa a gaya wa duniya dan Allah in an isa su sun san akwai mai kawo su su masu fada da Allah sun san da rana da wata akwai wanda yake kawo rana da wata to amma taurin kai sai ya hana su bauta wannan saboda kar su ce sun gaza alhali kuma gazazzun ne gajiyayyu inna fi ikhtilafil layli wan nahar sababawan dare da wata da yini da abin da ke cikin sammai da ƙasai ɗin nan shi kaɗai ya isa ya zamanto aya ga mutane waɗanda suke masu taƙawa masu imani da Allah
إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون na'am أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون
Allah ce innal ladhina la yarjuna liqa'ana lalle waɗanda ba sa ainihin wato jin tsoron ukubar mu kalman la yarjuna liqa'ana tana nufin ai la yakhafuna iqabana lalle waɗanda ba sa jin tsoron ukubar mu sannan kuma wala yarjuna thawabana ba sa fata da tsammanin samun ladan mu الرجاء على العربي yana iya zuwa da ma'anan alkhawf yana iya zuwa da ma'anan at-tama ba sa jin tsoron ukubar mu sannan kuma ba sa kaunar ladan mu wa radu bil hayati dunya suka yadda da rayuwar duniya faktaruha wa amilu laha suka zabi duniya suka yi aiki dan duniya wa tuma'annu biha suka samu natsuwa suka zauna a cikin duniya wa sakanu ilaiha suka samu gindin zama wallazina huma an ayatina ghafilun waɗannan da suke ga ayoyinmu gafalallu ne an adil aymana an adillatina ghafilun la ya'tabirun duk dalilan da suke nuna cewa akwai mu an same mu inji Allah amma ba sa daukan izina ulaika ma'awahumun nar to waɗannan su ne 'yan wuta bima kanu yaksibun saboda abin da suka kasance suna aikatawa minal kufri wa takzib na kafirci da kuma karyata Allah tabaraka wa ta'ala ku kaunaci ubangiji ku nemi lada akan duk abin da kuke yi sannan kuma ku yi fatan gamuwa da Allah lami lafiya sannan kuma kada ku yadda da rayuwar duniya rayuwar duniya ba abar yadda ba ce duniya ba gidan zama ba ne wallahi duniya fa temporary house ne ba permanent house ba ne duniya fa tafiya ake yi manzo Allah ya ce mali wala duniya yoni ina ni ina duniya in ana illa karakibin istazalla tahta shajara yace ni fa da ni da duniya fa kamar matafiyi ne da ya zauna a ƙarƙashin bishiya yake shan inuwa yanzu wannan da ya zauna a ƙarƙashin bishiya yake shan inuwa har zai zo ya miƙe shan take kafa ya ce ya samu gindin zama ya ce to ni matafi ne ba mai zama ba ne shi sa da aka zo lokacin da rayuwarsa ta zo ƙarshe mala'ika ya bashi zaɓi ya ce a'a firrafiqil a'ala ni kam ina fatan Allah haɗan da manya-manyan abokanan zama managarta maɗaukaka wanda in tafi lahira kuma haka ɗin annabi ya tafi to da duniya za ta zauna don wani ɗan adam da ta zauna don annabi kuma ita ma fa tana da lokacin da Allah ya shimfiɗa mata ita wannan duniyar da kake ƙoƙarin cin ta kamori ita ma akwai lokacin da Allah ya ƙaddara mata kuma duk abin da ka gani yana da lokacin da Allah ya ƙaddara masa yanzu duba bishiya akwai bishiyar da haka kurum za ga ta fara bushewa ba ruwa ta rasa ba komai ba a yi a yi ta tashi ta tashi saboda lokacin da Allah ya kaddara mata ya kare ga dabbobi da kake gani shanu awaki tumaki suna nan suna girma ana turka su ana kiwata su wataran kawai sai aje a yanka a cinye saboda iya lokacin da Allah ya kaddara musu na rayuwa ya kare duba kaza duba zabuwa duba zakara suna nan suna rayuwa suna rayuwa karshen su dai a kama a yanka ne a cinye su rayuwar su ta kare to kai dan adam baka wasuwa ka karar da wancan bujimi nawa ka yanka kaza nawa ka yanke in mai cin kare da alade ne guda nawa ka buge duk ka aika su lahira sun tafi to kai ba kai ba za ka kare ba kana ganin babanka ya mutu ba ina kakanka ina kakan kakanka ina baban babanka ina mahaifiyarka ina kanwarka ina addanka ina innanka ina waninka ina waninka mutane da yawa duk sun mutu ba mun daina ganin su a garin nan mun kai su can hurumi mun binne su an daina jin labarin su faka annahum lam yukhlaqu aw lam yakunu kai ka ce ba a halicce su ba kaman ba a yi labarin su ba a garin nan ko daman ma ba a yi su ba kuma sun ci duniyar sun gama lokacin su ya kare to wallahi haka ni da kai mu ma za mu zo lokacin mu zai kare ko mu tafi mu bar wasu kuma su zo su ci nasu duniyar su ma kuma lokacin su ya kare kuma kowa ya tafi za a je mahada kuma wurin Allah sakon da shine me na shirya dan in gamu da Allah ko me ka shirya kai ma dan ka gamu da Allah na'am
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم نعم.
تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم na'am دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام
na'am وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين Allah ce innal ladina amanu wa amilus salihat lalle waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka aikata aiki na ƙwarai yadihim rabbuhum bi imanihim Allah zai dada shiryar da su shi ubangijin su zai shiryar da su da imanin su ay yurshiduhum rabbuhum bi imanihim ila aljanna Allah zai nuna musu da imanin su nan har zuwa gidan aljanna kaji sakamakon masu imani kenan imanin da kuka yi saboda Allah zai zama hanya tarwal da za ta kai ku gidan aljanna shine yadihim rabbun bi imanihim tajri min tatihim al-anhar koramai na gudana a ƙarƙashin wannan aljannatai yadihim ala sirati ila aljanna Allah zai shiryar da mu'minai akan sirati ya ce ku kama hanya tarwal babu wahala babu damuwa babu tsoro har zuwa gidan aljanna daga sirati sai su wuce gidan aljanna يجعل الله لهم نورا يمشون فيه Allah zai sanya musu haske da za su rinka tafiya shine ma'anar ya hadihim ko ka ce yusibuhum wa yujzihim zai ba su sakayya kuma ya ba su lada bi imanihim saboda imanin da suka yi da ubangiji bi tasdiqihim da gaskata Allah tabaraka wa ta'ala tajri min tatihimul anhar aljannatai ko koramai na gudana a ƙarƙashin waɗannan aljannatai nasu fi jannatin na'im a cikin wata aljanna mai suna jannatun na'im da'awahum fiha subhanaka allahumma zancen su a cikin wannan gidan aljanna ta na'im qauluhum wa kalamuhum wa du'a'uhum maganar su da zancen su da addu'ar su a cikin aljanna za su rinka subhanaka allahumma allahu akbar kalimatu tanzihin kalma ce ta tsarkake ubangiji ana tsarkake Allah min kulli so hadi kalima tunazzihu Allah tabaraka wa ta'ala min kulli so wannan kalma ce da take tsarkake ubangiji daga dukkan mummunan abu shine subhanaka allahumma kisa ana so mutum ya yawaita subhanaka allahumma bihamdika allahumma ighfirli wa tahiyyatuhum fiha salam kuma gaisuwarsu su ‘yan aljanna ɗin a cikin aljanna ɗin salam mana har a gidan aljanna fa ana assalamu alaikum assalamu alaikum wannan assalamu alaikum ɗin malam ana nan ana ajiye ta a gidan aljanna ma za a yi ta dan kuwa tahiyya ce ta kwarai wa akhiru da'awahum anil hamdulillahi rabbil alamin addu'ar su ta ƙarshe ta nuna godiya ga ubangiji su ‘yan aljanna bayan sun shiga aljanna sun shantake sun more sai ka ji suna alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga ubangiji ubangijin talikai yaftatihuna kalamahum bit tasbih suna bude zancen su a gidan aljanna da subhanaka allahumma wa yaktimunahu bit tahmid kuma suna rufe zancen su da fadin alhamdulillah an ruwaito cewa yan aljanna Allah yana yi musu ilhamin yin tasbihi kamar yadda Allah yake musu ilhamin yin numfashi ma'ana kaga dai ai ana yin numfashi a cikin gidan aljanna ko to kamar yadda ake numfashi a gidan aljanna din nan to kuma haka ake yin tasbihi subhanallah subhanallah subhanallah a cikin gidan aljanna kamar yadda imam muslim ya ruwaito hadisi sahihi manzo Allah yana cewa ya'kulu ahlul janna fiha wa yashrabun yan aljanna suna cin abinci suna shan abin sha ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون ba kashi ba fitsari ba fidda majina ba bawali amma kuma Allah yana musu ilhama suna yin tasbihi subhanallah walhamdulillah kamar yadda suke yin numfashi so ba wai wani abu ne na kallafa musu a matsayin ibada ba yanzu a nan duniya watakila za ka subhanallah walhamdulillah an ɗora ma nauyi kana yi kana in ka gaji ka huta amma kana kana daina numfashi kuma kana gajiya da numfashi ba ka gajiya da numfashi ko to haka ba za ka gaji da taswihi da alhamdulillah ba a gidan aljanna shine da'awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wannan kuma ita ce gaisuwar yan aljanna suna gaida junansu in za ka gaida dan uwanka aljanna assalamu alaikum kuma ana gaida mala'iku dan ana ganin su a gidan aljanna su ma ana musallama mala'iku suna zuwa su gaida yan aljanna su ma ce musu ke assalamu alaikum tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar la yasma'una fiha lagwan illa salama ولهم رزقهم فيها بكرة كو haka ne ko yawa suna da kuma ashiya ko suna da kuma arzikin su bukuratan wa ashiya la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima aw ta'ayar illa qilan salaman salama salamun qawlan min rabbir rahim wamtazu al-yawma ayyuha al-mujrimun da kuma fadin Allah tabaraka wa ta'ala suna gode masa bayan sun yi sallama kuma suna tahmidi da gode ubangiji tabaraka wa ta'ala so wannan yana nuna mana ni'ima daga cikin ni'imomin da Allah madaukin sarki ya ainihin wato tanadar wa 'yan aljanna a gidan wannan aljanna malaman a tafsiri suna faɗa a gidan aljanna Allah ya tanadar wa 'yan aljanna masu musu hidima abinci ma sai an kawo ma kana zaune ba da kai zaka je ka ɗebo ba kai ya zo ma cewa suna buƙatar abinci kawai sai su ce subhanakallahumma kawai sai abinci ya zo su ya zo musu a lokacin da suke sha'awa kuma ya zo musu akan lokacin da suke so ba a jinkirin abinci a gidan aljanna kuma abinci fa iya ganinka abin sha'awa iyayen da kake so launi kala-kala yushbihu ba'dahu ba'da in an kawo wannan su shahada allazi ruziquna min qabl ai irin wannan aka kawo mana sai a ce ina ba shi bane wa utu bihi mutashabiha an kawo muku shine mai kama da juna idan sun gama cin abinci yan aljanna sai su ce alhamdulillah to shine fadin Allah wa akhiru da'awahum an alhamdulillahi rabbil alamin shi yasa kai ma aka ce yanzu in ka ci girki ka koshi sai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu الحمد لله رب العالمين
alaikum salam wa rahmatullah
kafin mai tambayoyi karan tambayoyi akwai sanarwa kamar haka na farko alhamdulillah bi mashi'atillahi da taimakon Allah ta'ala kamar yadda jiya aka yi sanarwa aka faɗakar da 'yan uwa cewa akwai buƙatar a taimaka wannan majalisi na tafsiri da kuma kwamitin gudanar tafsiri dangane da mai da injunan mu suke zukewa don a haskaka wa mutane su ji karatu kuma su ga haske su duba ƙura'anansu allah ya taimake mu wani bawan allah ana tashi ya bada kuɗi naira dubu goma sai ya masa addu'a allah ya saka masa alkhairi allah ya bashi lada kuma allah ya sa ya ɗauki wannan dubu goma a jannatun na'im bayan wannan kuma an samu wani bawan Allah da ya ɗauki nauyin wannan man fetur ɗin gaba ɗaya ya ce daga nan har a gama ramadan kuma shi ma ya ce bai yadda ba ba ya bukata ambaci sunansa amma dai a ji a ta karɓan mai a ta shan mai a ta karatu har iyadu shikenan yan Allahu akbar kun futa da naira 20 ɗinku da 30 ɗinku ku daman ku daman tsayar ku sai kabbara amma ba ba da kuɗi to malam dan wannan ya kamata ya masa addu'a ta musamman Allah ya biya shi Allah ya saka masa alkhairi yadda ya haskaka mana wannan wuri Allah ya haska mai kabari kuma Allah ya yawaita mana irin waɗannan rijalul ghaibi waɗanda suke taimakawa addinin Allah aboyi ba a san su ba kuma ba su bukata a san su din addu'ar kaɗai ta isa muna fatan Allah ya biya kuma muna fatan duk lokacin da aka kira wani abun kuma za a taimaka abu na gaba shine kamar yadda aka yi kira jiya cewa a taimaka a taimaka don a fita da'awa masu abin hawa su fito gaskiya mutane sun yi kokari yau dai mutanen kuma sun nuna nagarta an yi abin da yake an faranta rai kwarai da gaske kuma an fita kunya Allah ya saka muku da alkhairi duk da ma akwai waɗanda ba sa nan wasu sun tafi kasuwanni wasu uzurruka ba su yi sanarwa da wuri ba to Allah ya saka dan dai ina jin a lissafi dai masu lissafawa a daidaikun mota da wanda suka tafi a daban-daban da wanda suka tafi a convoy gaba daya mota ta kai kusan 25 ko 27 daga nan garin kawai alhamdulillah su kansu yayyen mutanen gwamban da muka je muka haɗu da su mun fi su yawa mun ninka su ma to kaga mun gode wa Allah wannan yana nuna bushra alhamdulillah Allah sa albarka kuma an je an yi wannan da'awa an faɗakar an yi wa'azi mai gamsarwa wanda bai je bai nemi kaset yan sautul islam sun taho da tsarabar na sani akwai na gani akwai na ji Allah ubangiji ya bada lada Allah ya saka da alkhairi kuma an yi ziyarori kuma an isar da sako da ya kamata gobe insha Allah ta'ala akwai a bude gidan marayu da za a Gombe a wanda dan uwa Malam Aminu Ibrahim Daurawa hafizahullah zai jagoranta insha Allah a can Gombe din da misalin karfe 10 da wanda ya samu daman zuwa insha Allah musamman da yan uwanmu da suke yawan zuwa gombe yana da kyau an samu dama a je don a daɗa ƙarfafa abun sannan kuma a gobe insha Allah muna da gagarumar tafiya wanda dama mun kai sati biyu muna sanarwa shine tafiya zuwa garin filiya ko da ƙafa in muka ɓata rai za mu je ko ba ka bane ko da ƙafa za mu je ai sabai da ƙafa suka yi ta zuwa kuma gobe lahadi ne ba wata kasuwa dai a nan kusa so ba a ɗauke kowa ba kowa ya fito da wuri a haɗu a nan karfe uku daidai da taimakon Allah za mu harraka mu tafi a kwamboyi da motocinmu kamar yadda muka je wannan gari na tula ba ku ga addu'ar da suka yi ta da faɗin maganganu na alheri ba wallahi addu'o'in kaɗai sun ishi ba wai mu da muka je ba ku mutanen gari da ba ku zo ba wallahi sun ishe ku saboda mutanen ƙauyukan nan suna faɗa suna cewa su ba su da lokacin farin ciki irin wannan ramadan da mu ne kuma muke kawo musu ziyarar suka ce sai a shekara guda ba wanda ya leƙa su amma mun mun je a matsayin yan uwa musulmi mun gaishe su mun yi ziyara an yi zumunci mun gaisa da su kuma an fadakar kaga wannan akwai ban sha'awa kwarai da gaske so gobe za mu haɗu a filiyan nan insha Allah tabaraka ta'ala a can za mu yi la'asar daga nan za mu tashi karfe uku da shirye-shirye dai muna zuwa can mu yi la'asar za a kama wa'azi daga karfe hudu kuma har zuwa lokacin da Allah ya kaddara mana da masu mota da masu mashina kai in keke ne ma da kaga za zaka lallaba bismillah Allah ba da sa'a kamar yadda yau aka samu masu mota sun yi nagarta sun fito sun ɗauki mutane fi sabilillah gobe ma ku fito ku cika ladan ku da kuma masu motocin haya su ma sun yi nagarta sun zo da yawa wasu sun zo sun takaita farashi wasu kuma sun ɗauki mutane fi sabilillah to waɗanda ma ba su samu abin hawa ɗin ba kuma kowa ya zo dan kuɗin sa aljihu dan a tafi saboda mun je mun nemi izini a hukumance da kuma gurin shi sarkin filiya din duka gaba daya alhamdulillah an bamu izini kuma an ce mana ma da ma ake mana maraba ana cewa to fa kafin mu zo ma an gama shirya komai so da Allah yana da ke yan uwa a haɗu a filiyan nan gobe insha Allah ta'ala ko muna nan muna jira mu ga an ninka wannan tula din dan akwai wanda suka ki zuwa tula saboda hawa dutse to filiya ba hawa dutse sosai dai duk da cewa dai ban taba zuwa ba amma dai na san ba dutse sosai kamar tula to Allah ya ba mu ikon zuwa a a ba kar mu kalla abinda nan minti 30 za a to karfe biyu mai fada za mu je mai to abin naku ne wani ya ce mu minti 30 za a ji kaga ka sani kana da ilimi ko irina ne kai ma
ina da shi malam kaɗan
karfe yanzu mun tafi karfe uku a nan gurin ba za mu iya sa uku da rabi ba na'am to ai african time wai so so suke ai african time to bi da rabi sai an yi ƙarya ka duba da azumin nan ana sa malami yana ƙarya in kun ce in ce bi da rabi fa ba bi da rabi za mu tafi ba to ni dai na san uku dai za mu tashi da yadda Allah uku za mu tashi ku zo bi da rabi ko ku zo karfe biyu ma na'am to wani ya ce zai kusa awa ɗaya to jama'a zo bi da rabin masu zuwa sun ce a, awa ɗaya zai kusan awa ɗaya ko minti arba'in da wani abu Allah ya taimaka na'am
mai tambaya na farko yace assalamu alaikum da fatan malam ya shirya lafiya wato malam da wannan tambayan ya tara tsakani yana so ya bada to amma yana tambayan cewa malam ya halatta ya takaita zakkansa a gurin akan mutum biyu ko uku
gaskiya jama'a akwai wata irin zakka da ake ba da ita wadda ya kamata a gyara yanzu mutum zai ba da zakkan naira dubu ɗari biyar sai ga yana raba dubu biyu wani ya kai mai ɗari biyar wala akwai masu ba da 200 naira dubu ɗari biyar fa zai bayar mai kwan ya kasa ta kashi ɗaya ko kashi biyu ya ba wasu su masu ɗan jalabta baɗi su fitar amma sai aka tata akwai masu ba da 20-20 naira wannan wasa ne ba zakka ba ne so idan kana da zakka mai kwari yana da kyau ka takaice ta akan mutane kaɗan dan ka taimaka musu baɗi su ma an rage yawan talakawa baɗi sa cire da ka zo ka ba mutum abin da shi bai kashe man yunwa ba shi bai biya mai bukata ba wannan kacancana zakkan baya cikin karantarwa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama duk wanda zaka bashi zakka ka bashi da kauri ya san an bashi ya bude shago ya fara jari sosai ya fara fita kasuwa amma ka ba wa mutum ya je gaba ɗaya yana ɓata rai duk a cefane ya karar da su kuɗin zakka mai aka yi duk wanda yake raba yan dubu biyu dubu biyu ɗari biyar ɗari biyar nan kawai ya san yana wasa ne yana kuma ɓata wa kansa lokaci ne ku raba ta yadda Allah tabaraka ta'ala ya raba ku bayar da mai kwari in an ba mutum ya san an bashi ba wai kana ba mutum yana tafiya yana Allah isa ba ka ji fa zakka ya karba amma yana Allah isa saboda yana ka cuce shi saboda ba kudin ka bane duk wanda zai cire zakka ba kudin sa bane eh ba wai goyon bayan sa ne da ya Allah isan ba amma dai wai yana ganin ka cuce shi baka bashi da yawa ba wallahi alam
mai tambaya ta gaba kuma yana samun matsala ne da matansa mala a kan sallan tarawih da ya ce mata ta yi sallan tarawih sai ta ce masa ta gaji amma idan tare za su yi a gida za ta iya jurewa su yi gaba ɗaya to tambayar sa nan malam shi ne ya halatta ya daina zuwa sallan isha'i a masallaci ya zauna ya jina a gida da matarsa awa malam da Allah Awa. ka daina zuwa sallar isha'i saboda kawai Allah haɗa ka da la- mata malalaciya kawai don ta gaji shikenan kai wani irin mutum ne kai ma mijin hajiya kalat ne ko mijin hajiya ta ce ko ai malam tsayawa za ka yi tsayin daka ka dora ta a hanya ka ce mata walalle in za a zauna a gidan nan fa sai an yi sallah shine kawai zance magana kin gaji bauta Allah amma baki gaji da ci ba yi kin ci jiya kin ci shekaran jiya gobe za ki ci jibi ma za ki ci in an kawo miki kuma za ki karba mata su yi sallah a gidajensu maza kuma su fita jam'i idan ni da kai kowa ya makale zai yi jam'i da matarsa to masallatan nan sai dai a rufe su ba da ta ce ba za ta yi tarawihi ba ta gaji sallar tarawihi ba dole ba ne in ta yi shi kenan in ba ta yi ba ita ta yi hasara ka gaya mata annabi ya ce duk wanda ya sallar tarawihi Allah ya yafe mai zunubinsa a ramadan gaba daya duk da aka kawo mata bayani ta ce ita ba za ta yi ba ta gaji ka rabu da ita ba ka da dalilin za ka tilasta mata sai ta yi to amma kai din ma ka fita waje ka yi jam'i malamai suna faɗa ka je a yi tarawihi a jam'i da kai shi yafi akan kai kai kai kadai to amma anan idan muka duba maslahar ka tsaya ka yi da matar taka a gida tarawihin kawai ba isha'i ba ka je ka yi isha'i da al'umma tarawihi kuma tunda kana da mace mai lalaci ka zo ka ja ta kuje ku yi ta yi Allah kiyaye Allah sa kar ta ja ka gobe kuma kai ma ka dawo ka ce ka gaji ka huta um, ba dole bane sai mutum ya je tarawihi zai iya yi a gida so idan muka duba wannan babi a wannan fatawa tunda ya halatta ya zauna a gida shi kadai yayi to kuma kaga ai ya halatta ya zauna a gida yayi da shi da matarsa amma fa ban da sallar isha'i isha'i farilla ne dole ka fita ka je ka yi da al'umma musulmi wannan kuma nafila ne in ka zo kai an fi son haka in baka yi ba kuma a gida kai yayi daidai wallahu alam
to shi ma wannan tambaya akan tarawih ne ya ce malam ya shigo masallaci ne zai sallan tarawih a zai sallan isha'i sai tara ana sallan tarawih ya ce to zai jira ne malam sai an sallame ya tada tasa isha din ko kuma suna yi zai yi a bayan su a ina wani jira za ka yi ai jam'i kan jam'i ne ba sharadi bane sai niyyar liman ta yi daidai da niyyar mamu suna raka abubuwan nan kawai ka jona kai kana niyyar isha suna niyyar nafila Allahu akbar idan sun yi biyu sun yi assalamu alaikum ka tashi ka cika to guda biyu ya yi daidai ya halatta mai sallar farilla ya bi mai nafila kamar yadda mala'ika jibrilu ya zo yau manzan Allah limanci a duka sallolin nan guda biyar yanzu kaga mala'ika jibrilu sallolin nan na farilla shi farilla ne a kansa ba farilla ba ne nafila ne ba dole ba ne ya zo ne kurin ya yi kocin annabi ya training ɗinsa ya koya masa ya nuna masa lokacin sallah to sai jibrilu ya wuce sai annabi ya bi shi shi kuma annabi me matsayin wannan sallah din ta azhar da al'asar da magariba da isha'i a kansa farilla kaga mai farilla ya bi me mai nafila so ya halatta mai farilla ya bi mai sallan nafila idan ka zo kawai ka kabbara Allahu akbar ka bi su idan suka yi sallama ka tashi ka cika to guda biyu kaga shikenan ka samu jami'in ka Allah kuma zai baka lada na'am na'am na'am na'am na'am muje muje muje
malam tambayin ya ce malam da fatan an sha ruwan lafiya ya ce malam ina da matsala ne na shakka akan imani na to
ya ce malam gashi da yana yin aiki gwargwadon aiki alkhairi gwargwadon hali to amma kuma gaskiya kullum hankalin sai yana tashi idan ya zauna yana yin tunani har yana shakka akan imani sa malam kuma ya kisa to me za ka yi shakka akan imanin ka shedan ne yake sa maka dama ana samun shedan da zai zo ya kawo maka wasi da shakka a cikin tafiyarka ka ci gaba da sallah ka ci gaba da ibada ka ci gaba da karatun qur'ani ka ci gaba da dukkan abin da ka sani na ayyuka na ibada da shari'a ta ce ayi kuma kowane musulmi yana yi wannan shakka da kake ji shedan ne yake so ya kawo maka rauni a imaninka ka rinka yi Allahumma inna hadha munkarun fala arda kuma ka rinka yawan karanta qul a'udhu bi rabbil falaq da nasi dan su ne maganin shedanu masu irin waɗannan so ina maka albishir babu komai a tattare da kai wannan tambayar ma da kai ya nuna cewa kana da imanin amma idan ka biye shedan din kuma zai zo fa ya maka illa a rayuwarka da addinin ka gabaki daya na'am
malam tambayin ya ce malam mutum ne baffan sa ya saki mata shi ya halatta a yadda ko kuma ta haramta shi
kamar ya baffan sai saki mata ma'ana matar yayan babansa to gaskiya ba ba zan iya tunawa ba sai na bincika insha Allah na'am
kafin an doyi malam Na.
sun ce wai yan kansa sun ce a tuna mutane gana Eh.
sutura
jama'a an nemi taimako a council of da'awa an nemi taimako na tsummo kara da sutura shiru fari yanzu a daɗa kawowa ana da bukata Yau- yau mun je tula an gaya wa mutanen kurkukun nan cewa muna nan ta ba za a kawo musu me yasa ba mu kai musu ba yau saboda babu so jama'a don Allah a daɗa taimakawa abun mamaki fa jiya na ake gaya mun mata suna aikuwa suna cewa wai suya bana ba a zo aka nemi taimako a wajensu ba mata ba matan garin nan fa gaskiya suna da imani fa Ma- mazan ma suna da shi a karamar kalla ai ai ban ce ba su da shi ba iya imani ka matan mazan ba su suka gina matan ba ai in aka yabi matar ka ai zance ya kare ma na kai din ai kai ne zama ai so da Allah yan uwa a taimaka a yi kokari kuma a a agaza din Allah ya bada ikon taimakawa
da sai masu addu'o'i wannan ya ce yana neman malam da sauran al'umma su tashi da addu'a domin ɗansa ya haɗu da waɗansu munanan abokai sun fara koya masa sata da sauran waɗansu halaye ne wanda ba na gari ba da fatan Allah ya shirye su duka wannan kuma ya ce yana neman ɗan uwa da su taya shi da addu'a yana eh, su taya su da addu'a sun fara yin jarabawa da fatan Allah ba su sa'a
to to jama'a akwai masu bukatu da yawa masu addu'o'i shi ma mai karanta tambayoyin nasa yana da bukatu watakila ma yana rubutowa ya karanta ba mu sani ba muna fatan Allah ubangiji ya biya mana bukatun mu gaba daya Allah ya sa mu cika da imani Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar Allahumma astur awratina wa amir rawatina wa hafadna bima tahfadhu bihi ibadaka salihin ya Allah duk wanda yake da bukata a wannan guri babba ne ko karami mace ko namiji Allah ka biya wa kowa bukatarsa ya Allah muna da laifuffuka muna da zunubi Allah kai mana afuwa kai mana rangwame ya Allah ka sanya mu cikin wanda zaka yanta a cikin wannan wata mai albarka ya Allah karbi sallan mu karbi azumin mu karbi zikirin mu karbi salatin mu ka karbi karantarwar mu kuma ka samu amfana da duk abin da ake karantar da mu ya Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu Allah ka raba mu dukkan abu na tashin hankali duk a wani firgici ka raba mu da shi ya Allah ka ba mu shugabanni na gari masu tsoron Allah ya Allah duk wani makirci za a kulla mana ko a wannan jiha ko a ƙasa gaba ɗaya Allah ka tunkuɗe shi Allah kada ka bada nasara akan makircin Allah kada ka bada nasara akan makircin Allahumma rudda kaidahum fi nahrihim Allahumma rudda kaidahum fi nahrihim Allahumma rudda kaidahum fi nahrihim Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li wa li ummahatina wa li a'immatina wa li mashayikhina wa li man sabaqana bil imani Allahumma ighfir lana dhunubana wa adkhilna al jannata ma al abrari Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka saukan mana da ruwan sama mai albarka ka ba mu amfanin gona mai albarka ka ba mu kuɗi masu albarka ka ba mu rayuwa mai albarka ka ba mu kwanaki masu albarka ka ba mu mata masu albarka ka ba mu 'ya'ya masu albarka ka ba mu zuriya masu albarka ka ba mu makota masu albarka ka ba mu abokanan zama masu albarka kuma ka haɗa mu da masu albarka ranar da kake bada albarka ranar tashin alkiyama subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin